للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabar goma sha bakwai ga wata safar shekara 1448 bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muka sake haduwa wannan majalisi inda muke darasi a wannan littafi na alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitabil aziz na Dr. Abdulazim ibn Badawi. Hafizahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. Muna cikin wato kitabul furu ana ambatan rabo wanda Allah subhanahu wata'ala ya yanka a cikin alkur'ani an ambata mana guda shida ne an ce akwai rabi akwai wanda suke iya ɗaukar rabi na dukiya gaba ɗaya akwai wanda suke iya ɗaukar ɗaya bisa hudunta akwai wanda suke iya ɗaukar ɗaya bisa takwas akwai wanda suke ɗaukar biyu bisa uku akwai wanda suke ɗaukar ɗaya bisa uku akwai mai ɗaukan ɗaya bisa shida. Tumala ya ce, Fannisku farbu hamsatin, shi rabi, rabo ne na wasu nau'in mutum biyar. Wato, su waɗannan mutum biyar, akwai yanayin da kowane ɗaya a cikinsu zai iya samun rabi. Amma ba ana nufin duka ne za a tara su. su ci rabin ba kowa ya rabi rabi rabi to rabin gida nawa ne ma'ana akwai yanayin da waɗannan ɗin za su iya ce rabi amma babu mai ce rabi in ba waɗanda aka za a ambata ba an ce farbu hamsatin rabo ne na mutum biyar na farko aka ce azzauju miji yana iya ce rabi na dukiyar matarsa wato miji yakan ci rabi na dukiyar matarsa idan ta rasu amma da sharaɗi idan lam yakun lizaujati waladun idan har ita matar ba ta da ɗa ɗan da suka haifa da shi ko wanda ba da shi ma suka haifa ba inda tana da ɗa da ta haifa ko ya nan duka ba bambanci namiji ko mace amma yin akwai namiji ko mace ɗan mamaciyar to ba zai ci rabi ba amma in babu to zai ci rabi na dukiyarta da kawai ya ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad kuna da rabin abinda matanku suka bari suka rasu suka bari amma idan har ya zan matan ba su da baya wato ba su da ɗan da suka haifa wanda kuma ya ga mutuwarsu ko ya na biyu kuma akwai albintu ya ya wadda mutum ya haifa shi yasa suke cewa albintu lissulbi idan mutum ya rasu ya bar yarsa guda ɗaya to abinda take ce na dukiyarsa shine rabi da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki wa in kanat wahidatan falaha nisfu wato 'ya'yanku idan ta kasance ya mace ta kasance guda ɗaya ne mutum ya rasu ya bari to tana da rabin dukiya na uku waɗanda za su iya ce rabi shine bintul ibni yadda ɗan mutum ya haifa ɗan da mutum ya haifa na tsatso ɗansa da ya haifa sai ya haifi ya shi kuma sai rasu sai aka bar yar da kakanta to idan kakan ya rasu to wannan yar ɗan za ta tsaya madadin ya ne tunda ita mace ne ko to za ta tsaya madadin ya ce yarsa ya rasu ba shi da wani ba shi da wani da ya bari sai yar jikar tasa wanda ɗansa ya haifa to rabin dukiyarsa za ta ci wannan ana ana faɗa fa idan ba wasu magadan ne sai su kun fahimci wannan kuma ko da akwai wasu magada su ‘ya'ya mata abin da yadda za su cikin zai iya yi wa akwai wasu magada amma ba irin wanda za su ɗauke su daga wannan matsayi ba abin da yadda ake son fahimta a nan ita ‘ya tana ce za ta iya ce rabin duki akwai yanayin da za ta iya ce rabi ‘yadda ita ma akwai yanayin da za ta iya ce rabi a madadin ‘ya shi ita ce ta uku da annaha taqumu maqamal binti bil ijma saboda ita ya jika wadda da namiji ya haifa tana tsayawa a madadin ya ne yayin da mamaci ya barta ita daya tana tsayawa a madadin ya bisa ijma'in malamai قال ابن المنذر يا ذو أتكين الإجماع ibn al-munzir rake cewa ajma'u ajma'u ala anna bani al-ibni wa banati al-ibni yaqumuna maqam al-banina wal banati dhukuruhum ka dhukurihim wa inathuhum ka inathihim idha lam yakul lil mayyiti waladun lil sulbi ibn al-munzir rake cewa malamai sun yi ijma'i ala anna banil ibni cewa ƴaƴa maza wanda ɗa ya haifa wa banatil ibni da ƴaƴa mata wanda ɗa ya haifa yaqumuna maqamal banina wal banati suna tsayawa a matsayin ƴaƴa maza da kuma matsayin ƴaƴa mata zukuruhum ka zukurihim maza daga cikin jikanun nan da ɗa ya haifa sai su tsaya a madadin ‘ya'ya maza wa inathuhum ka inathihim ‘ya'ya mata da ɗan nan ya haifa kuma ya rasu ya basu sai su tsaya a madadin ‘ya'ya mata na kakansu amma sharaɗi idan lam yakun lil mayyiti waladun lil sulbi lisulbihi idan har shi mamacin ba shi da ɗan da ya haifa mun gane in ba shi da ɗan da ya haifa wanda Allah ya haifa da sai rasu amma yanzu ba sa amma akwai ƴaƴan ɗansa namiji to mazan za su tsaya madadin maza matan za su tsaya madadin mata banda ƴaƴan da ƴarsa ta haifa ƴaƴan da ɗansa ya haifa sannan na hudu da na biyar daga cikin nau'o'in waɗanda za su iya ce rabi na dukiyar mamaci al'uktu shaƙiƙa ‘yar uwa cikin umma wadda ake uwa ɗaya uba ɗaya da ita ita ce a shaƙiƙa mutum ya rasu ya bar ‘yar uwarsa ita ɗaya shaƙiƙa to ita ma za ta iya ce rabin dukiyarsa ba za ta ci duka ba idan ta cira ne sannan na biyar ɗan wal uktu li abin ‘yar uwar da mutum ya rasu ya bari ubansu ɗaya idan babu shaƙiƙa ita aka bari to ita ma za ta ci rabin dukiya amma lokacin da shaƙiƙa take nan ba za ta ci rabin dukiya ba ya ƙarfinta sai dai a kakkaɓo da ita ƙasa shi yasa wasu suke cewa wal uktu li abin inda adamin shakika wasu haka suke rubutawa in babu ita amma idan har akwai ta to ba za ta ci rabi ba ita sai dai ta koma ta ci sudusi kenan ta kalmilatar sudusai ne da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak da mutun zai rasu ko idan mutun ya rasu laysa lahu waladun bashi da da kuma fa bashi da iyaye wannan ana faɗa wanda ba su da iyaye ne musamman uba namiji mafi yawancinsu to in imru'un halaka laysa lahu waladun idan mutun ya rasu ba shi da da walahu ukhtun amma yana da yar uwa yar uwan nan shaqiqa ko kuma in babu shaqiqa da abiya falaha nisfu ma taraka to za ta samu rabon abin da shi ya bari to kaga waɗannan sune nau'o'i guda biyar duk inda aka tambaye ka aka ce su waye masu iya ce rabi to waɗannan biyar ne babu wani mai ce rabi in ba su ba sannan kaso na biyu wanda Allah ya sanya akwai arrubu'u yace wa rubu'u fardu thnatayn ko wa rubu'u fardu thnayn rubu'i kaso ne na mutum biyu kawai az-zawju miji shi yana ce rabi mun ji mata ita kuma nawa take ci mata nawa take ci ba mu zo kanta ba azzauju ai a can bayan an ambace miji yana ce rabi ko amma da wani sharadi in ba ta da ɗa ko wanda zai tsaya a madadin ɗa ku kula duk lokacin da aka ce ɗa ko aka ce uba yana iya yin ƙasa yana iya yin sama kun gane in an ce ɗa to ko da jika ma ɗa ne jikan jika ma ɗa ne jikan jikan jikan tattaɓa kunni ko shi ma ɗa ne idan har babu waɗancan na tsakiyar da suka ittisa suka sadar da shi da wancan mamacin amma sai in an bi hular maza ba ta mata ba mun gane ko da ko na ƙarshen zai zama mace to ita za ta iya ce inda wanda ya sadar da itan duka maza ne to sai ta tsaya ita a madadin ya kamar yadda muka ji bayani a baya to don haka nan da aka ce miji a cikin masu cin nisfi miji zai ci rabi in ba ta da ɗa kuma ba ta da ɗan ɗa ko ‘yarɗa ko batta da ‘ya. Amma in batta da ‘ya amma tana da ‘yar ‘ya ta wannan shi kenan ya faɗi, ‘yar ‘ya ba ‘ya ba ce. Mun gani? To masu ce rubu'i shi ne aka ce kaso ne na mutum biyu, aka ce a zauju, miji zai dawo daga rabi ya koma ɗaya bisa hudu in kana da zaujati waladun idan ita matar tasa da tara sun tana da ɗa ko ya to idan tana da wannan to yanzu an kakkaɓo shi daga cin rabi yanzu ya dawo zai ci ɗaya bisa hudu da kauli ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna idan sun kasance suna da ‘ya'ya ko suna da ɗa wanda yake na tsatsansu, to falakumar rubu omen mata rakna, to za ku ci ɗaya bikuna da ɗaya bisa hudu na abin da suka bari. Nau'i na biyu waɗanda za su iya cin ɗaya bisa hudu shi ne azzaujatu matar mutum, azzaujatu, awis zaujat. wannan don haka ne ko da nan bai rubuta haka ba amma azzauja ta awi zaujat in mace ɗaya ne ma in mata hudu ne ma shine tukewa ko banda ku yangai su ba sa ci ai a baya mun ji bauta tana hana cin gado ko to idan mutum yana da mata ne guda ɗaya ko biyu ko uku ko ma hudu idan ya rasu to za su iya cin ɗaya bisa hudu na dukiyarsa ko za ta iya cin ɗaya bisa hudu na dukiyarsa amma da shara'i in lam yakun lizawji waladun idan har mijin ba shi da ɗa mun gane abin da ake nufi da ɗa ko da kaulin ta'ala saboda fadin Allah madaukaki wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad su matan da kuka bari suna da rubu'i ɗaya bisa hudu mimma taraktum daga abin da kuka bari na dukiya in lam yakul lakum waladun idan har ba ku da ɗa da kuka haifa wanda ya ga rasuwa ku ɗansa ko ƴarsa ko jikan jika ko makamantan irin wannan matar aka rasa aka bari a nan wajen mutum za ta ci dukiya za ta ci ɗaya bisa hudu na dukiyarsa ko kuma za su ci idan suna da yawa su biyu ne kawai miji ne in an surɗo shi daga rabi sai mata idan miji ba shi da baya sai kaso na uku a tsumunu ko ya ce wa tsumunu farbuwa idin ɗaya bisa takwas shi kuma wannan rabon mutum ɗaya ne tak nau'i ɗaya ne tak suke cin ɗaya bisa hudu ba wani mai cin ɗaya bisa hudu sai su ɗaya bisa takwas ba mai cin ɗaya bisa takwas sai su tsumuni wa huwa zauja ita ce mata awi zaujat ko kuma mata mace ɗaya zuwa hudu su kaɗai ne masu cin ɗaya bisa takwas in kana lizauji waladun yin yana da baya yana da ɗa ya bar reshe ai mun gane reshe ko to in ya bar reshe to shine za su ci ɗaya bisa takwas kaga san dawo rabin abin da da za su ci in bashi da reshe ko da kawai ta'ala saboda Allah maɗaukaki ya ce fa'in kana lakum waladun falahun na tsumunu min mata raktu amma in kun kasance kuna da baya kuna da ɗa ko reshe to falahun na tsumunu min mata raktu yanzu suna da ɗaya bisa takwas ɗaya da abin da kuka bari to sai nau'i kuma na hudu kaso na hudu shine thuluthani wato a kasa dukiya kashi uku sai a dauke kashi biyu ya zama shine rabon mai gado biyu bisa uku kenan shi kuma farbu arba'atin rabo ne na mutum hudu amma wasu suna cewa fardu thnaini rabo ne na mutum biyu da yasa aka samu bambanci wani gu za su ce maka rabo ne na mutum biyu wani gu za su ce maka rabo ne na mutum hudu duka ma'ana ce mutum biyun ne kuma mutum hudun ne hudun sukan iya zama biyu biyun yakan iya fashewa ya zama hudu amma duka abu ɗaya ne mun gane da haka in kai ci karo an ce maka biyu ne to biyun ne in ka ci karo an ce ma hudu ne to hudun ne duk kuma ma'anarsu ɗaya shi ne albintani wa bintal ibni na ɗaya da na biyu kenan bintani mutum ya rasu yabar ‘ya'yansa mata guda biyu ba za su ci dukiyarsa duka ba a matsayin gado za a ba su biyu bisa uku ne a biyu bisa uku za a bar kaso ɗaya sauran dangi kuma wanda suke su ma kusa za su iya zuwa su lasa gwargwadon kusacinsu da mamacin to idan ba a samu ‘ya'ya biyu da mutum ya bari na tsatso ba to yanzu sai a koma jikanunsa da ‘ya'yansa maza suka haifa su ma aka san guda biyu mun gane a madadin mai suke yanzu su suka tsaya a madadin ‘ya'ya matan suke ko dai ‘ya'yansa mata da shi ya haifa ko kuma ɗansa ya haifi ‘ya'ya mata ko wannan ɗan nasa ya haifi ‘ya mace wancan ɗan ma ya haifi ‘ya mace kuma duk sai rasu kuma sai ya rasu waɗannan jikaninsa guda biyu ne kaga sun biyu ne ko to abin da za su ci shine za su ci tsulufani biyu bisa uku da kaulihin ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki fa'in kunna nisa'an fauƙaf na tayin ‘ya'yan da mutum ya bari da an ce in ‘ya guda ɗaya ya bari za ta ci annis rabi to sai Allah ya ce fa'in kunna nisa'an fauƙaf na tayin amma idan ya zamanto ‘ya'ya mata ne sama da biyu wato biyu ko sama da biyu bai tsaya iya biyun kawai ba ko biyu ko sama da biyu to falahun na thulutha ma taraka za su ci biyu bisa uku ne na abin da aka bari to kaga yanzu an samu nau'i biyu kenan ko amma kuma in ka dunkula su za su zama nau'i daya saboda su waɗancan bintal ibni ƴaƴan ƴaƴa mata wanda ɗa ya haifa ai ba su isa su ci dukiya ba a lokacin da su waɗancan ba za su ci nisfi ba nake nufi idan har su waɗancan babanansu suna nan babanansu guda biyu suna nan ba za su ci nisfi ba za su iya cin wani abu amma ba za su ci nisfi ba to ne ce athuluthani fardu arba'a kun sannan nau'i na biyu ai nau'i na uku da na hudu shine aka ce al-ukhtani shaqiqatani mutum ya rasu ya bar ƴan uwansa mata da suke uwa ɗaya uba ɗaya sune shaqiqai guda biyu ko sama da biyu biyu ko sama da biyu bai tsaya iya biyu ba to su ma abin da za su ci shi ne za su ce tsorosa ne biyu bisa uku muna tafe kon? nau'i na hudun shi ne aka ce wadda uktali li'abin in ba a samu shakikai ba ba shakikai to yanzu ‘yan uwa mata guda biyu wanda aka haɗa uba da su ko sama da biyu waɗanda aka haɗa uba da su mata su ne aka bari to su ma yanzu za su ci biyu bisa uku saboda babu shaƙiƙai mun gane da kawai ta'ala saboda Allah maɗaukaki ya ce fa'in kana tafnace ni falahu matsalosa ne bin matara idan sun kasance guda biyu ne to falahu matsalosa ne bin mataraka suna da biyu bisa uku na abin da aka bari a matsayin gado idan muka kula waɗannan da aka ambata aka ce bintani ‘yan uwa mata guda biyu abin nan ‘ya'ya mata guda biyu ko kuma aka ce uktani ‘yan uwa mata guda biyu mun gane? to kudan waiwaya baya mana a cikin wanda aka ambaci za su ci annisf idan guda ɗaya ce za ta ci nisfi ko ba za ta ci ba kaga in ya ce guda ɗaya za ta ci nisfi amma in su biyu ne sai su zama tsulufani ‘yar uwa guda ɗaya ko shakikiya ko in ba shakikiya li'abiya a madadinta ita ma za ta ci nisfi amma idan su biyu ne ko sama da biyu za su ci tsulufani to haka abin yake to shi saka su waɗannan masu cin sulusani dinnan da aka ambata nau'i biyu ne wato shine albintu wal ukht zaka iya tara su domin idan wannan bata nan ne wannan zata tsaya madadinta amma in kaso kuma ka yanyana shi zai zamanto guda hudu shine malamai suke cewa allati tastahiqu idahunna idan faradatin nisfa wato wanda kowace ɗaya daga cikin su inda ta keɓanta ita kaɗai ne za ta ci rabi to amma yanzu da yake akwai ƴar uwarta to yanzu za su ci mai za su ci sulusani mai bisa uku to sai nau'i rabo na gaba rabo na biyar ko shi ne a sulusu ɗaya bisa uku mana ce wa sulusu farbus nai ne ɗaya bisa uku kuma rabo ne wanda yake mutum biyu ne za su iya ci na farko al'ummu gyatuma da ta haifi mutum za ta iya cin wato ɗaya bisa uku idan lam tuhjab idan har ba a kange ta ba akwai alhajabu ai kangewa waye zai iya kange ta ‘ya'ya kawai ‘yan uwa ma za su iya kange ta yaro su ya bar gyatumar tasa ga ‘yan uwa to za su kange ta daga cin wannan mun fahimta a kowane za su iya kange ta to amma dai wanda ya fi bayyana ɗin kamar yadda kuka faɗa ‘ya'ya to dai idan har ba a mata hajabi ba to shi ne za ta iya cin ɗaya bisa uku na dukiyar ɗanta ba wanda zai kange ta da kauli ta'ala saboda fadin Allah madaukaki fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth aka ce idan har mutun ya rasu lam yakul lahu waladun kuma bashi da baya wa warithahu abawahu sai zan waɗanda za su gaje shi mahaifansa ne guda biyu da gyatumarsa da babansa sai aka ce fali ummihi thuluth to gyatumarsa tana da ɗaya bisa uku me yasa ba an faɗa baban ba saboda shi yana da wani abu da ake ce shi asibci shi komawa gefe zai a bawa masu rabo rabon su eh kowa da yabi nasa din da aka ce nasa an kammala ya ce to ku kawo tsauran baba kenan shi sai ya tafi da shi amma idan kuka duba a cikin nan din ma Allah ta'ala ya wata hikima tsarin yadda ya sanya gado bambancin da ya sa tsakanin namiji da mace a nan din ma ya reflecting domin za ka ga da wajaje da yawa ‘ya'ya da za su gada ko ‘yan uwa ko wane za ka jana cewa lizzakar misal hadin unsa ya yi a wasu wajaje namiji yana da kwatankwacin rabo biyu na mace ɗaya abin rabon mata biyu namiji yana da kwatankwacin rabon mata biyu to nan da aka ce fa'in lam ya kullahu waladun wa waritsahu abawahu idan ba shi da baya yanzu waɗanda za su gaje shi kuma sannan babu ‘yan uwa ma wanda za su gaje shi mahaifansa ne kuma domin ko da yana da ‘yan uwa a nan idan uba yana nan ya hana ‘yan uwan zuwa su ci gado su ba za su ci ba ‘yan uwan ba za su ci ba mun gane idan dai baba yana nan a ya hana ‘yan uwan zuwa a waye haɗa shi da ‘yan uwan baba ne to baba yana nan kaga shi ke na bayan da za a shiga kuma sannan shi yana da asibci to sai hana su zuwa kamar yadda ɗa ne idan yana nan ɗa shi ma ba zai basu su zo ba ‘yan ƙwan babansa ba za su dukiyar ba ɗa namiji to kaga nan wajen da Allah subhanahu wata'ala ce fali ummi hithulus to gyatumarsa za a ba ta ɗaya bisa uku yanzu nawa ke na rage in an kasa abu kashi uku sai aka ɗau kashi ɗaya saura kashi biyu kaga baba ya sake samu dai namiji ya samu kashi biyu na mace nan din ma ya fito sannan nau'i na biyu waɗanda za su iya cin ɗaya bisa uku su ne al'ithnani fasa'ida minan akhwati wal akhawati li'ummin wanda uwa aka haɗa da su mutum biyu ko sama da mutum biyu na ‘yan uwa maza ko ‘yan uwa mata waɗanda gyatuma aka haɗa da su. An haɗa gyatuma ne da su. Eh, amma su biyu. Imma maza ne, imma mata ne. To su ma idan su aka rasu aka bari za su ci ɗaya bisa uku kasonsu. su. da kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi thuluth Allah ta'ala yace wa in kana rajulun idan mutun ya rasu mutumin ya kasance yurathu kalalatan za a gaje shi ne a matsayin kalala kalala shine wanda ya rasu ba shi da asali ba shi da far'i ba tushe ba reshe ba na iyaye ba sa nan ko waɗanda za su tsaya a madadinsu a matsayin kakannu babu ‘ya'ya ko wanda za su tsaya a madadinsu a cikin zuriya wato jikanu da ‘ya'yan jikanu mutum ya rasu ba shi da waɗannan duka walahu akhun aw ukhtun amma yana da ɗan uwa namiji aw ukhtun ko kuma yana da ‘yar uwa mace abdullahi ibn mas'udin nan wajen sai yake fassara shi walahu akhun aw ukhtun li ummin amma wannan qira'a ce tafsiriya yana fassara maka abinda ake nufi dan idan an ce akhun aw ukhtun ai wanda yake shakiki ma ya zama akhun ne ko wanda yake li abi ma ai akhun ne ita ma ukhtun ce to dan kada ka samu wahamin fahimtar wannan shi yasa su sai su kara maka da cewa li ummin dan ka fahimci li ummi ake nufi a nan ai al'uktu ai an ambata a baya al'uktu shaƙiƙa ko kuma al'uktu da abin ita tana cin me tana cin nisfi ne kamar yadda aka ambata a baya to ba su ake nufi bali ummai ake nufi a nan wanda mutum gyatuma ya haɗa da su to idan guda ɗaya ne ɗan uwa da aka haɗa gyatuma da shi shi kaɗai ko ‘yar uwa da aka haɗa gyatuma da ita ita kaɗai ko kuma su biyun duka akwai namiji akwai mace to falikulli wahidin minhum as-sudus ma'ana ba in an hada su biyu ba idan ya kasance dan uwa ne aka bari li ummi ko kuma yar uwa aka bari li ummi to kowanne ne dai daga ciki aka bari abinda za a bashi shine daya bisa shida mun gane abinda za a ba shine daya bisa shida amma sai aka ce fa in kanu akthara min zalika amma idan sun wuce daya fa yan uwan mazan sun wuce daya biyu ne ko sama da biyu ko yar uwar li ummiyar ta wuce daya biyu ne ko sama da biyu to yanzu ba su dusi bane fa hum shuraka'u fi thuluth diyawan su za a tara su ne a cikin daya bisa uku nan kuma raba raba musu ake ba da zakar misal haddal unsay ba ana raba musu da bisawiya da dai wadai da za yi sai a kasafta musu kai dauki wannan kashin dauki kashin nan dade da dade za a raba musu mun gane ko to don haka thuluthi yana daga cikin kaso wanda ƴan uwa li'ummai guda biyu ko sama da biyu suke dauka sai rabo na ƙarshe wanda ƙur'ani ya kasafta shine sudusi wasudusu fardu saba'atin yace sudusi kuma ɗaya bisa shida shi kuma kaso ne na wasu mutane guda bakwai nau'in mutane guda bakwai su ne za su iya cin ɗaya bisa shida na farko al'ummu mahaifiya Da can baya idan bashi da ɗa mai za ta samu? in bashi da baya mai za ta samu? eh? mahaifiya fa za ta samu thuluthi thuluthi wa warithahu abawa fa in lam yakul lahu waladun warithahu abawa fa li ummihi thuluth in ba shi da da za ko za ta koma sulusi ne ku kula da wani abu na usulubin da qur'ani ya bi ban ba ku wani logic duk inda aka ce a rashin da ne aka cika so to in dan yazo kuma raba shi ake gida biyu da aka ce miji zai ci rabi in babu ɗa ga matarsa to idan kuma matar ta tana da sai aka ce zai dawo ɗaya bisa hudu rabawa aka yi ita da aka ce za ta ci rubu'i idan ba shi da ɗa amma idan yana da ɗa sai aka sake raba rubu'in gida biyu sai zaman to kenan yanzu za ta ci ɗaya bisa takwas ita mahaifiya idan ɗanta ba shi da ɗa sai aka ce za ta ci nawa za ta ci sulufi amma idan dan in yana da dafa sai ta dawo sudusi shi ma sake rabawa gida to nan wajen aka ce al'ummu ma'al waladi awil ikhwati mahaifiya idan akwai ɗa to yanzu ta tashi daga sulufi ta koma ɗaya bisa hudu ɗaya bisa shida kai in ma babu ɗa za a kakkaɓo ta in yana da ɗan uwa ɗan uwan zai kakkaɓo gyatumar ta dawo ɗaya bisa shida shi na aka ci awon ikhwa da kauli ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka mahaifansa za a ba ma kowane ɗaya daga cikin su ɗaya bisa shida daga abin da ya bari in kana da waladun in yana da ɗa fa in lam yakul lahu waladun wannan uba da da uwa duk haka za musu in dai yana da ɗa to ka san su kenan sudusi fa in lam yakul lahu waladun idan ku har ba shi da da wa warithahu abawahu mahaifansa ne za su gaje shi fali ummi thuluth to mahaifiyarsa yanzu za a bata ɗaya bisa hudu ai ɗaya bisa uku baban sa kuma zai dauke biyu bisa uku wa in kana lahu ikhwatun amma ko da bashi da da amma yana da dan uwa to yanzu fali ummihi sudus mahaifiyarsa za a bata mai ɗaya bisa shida sudusi to ba haifin ba ambaci na baba ba ai shi baba na ce yana da asibci ko yan jira zai yi waɗanda suke ashabul ansi ba kowa a bashi nasa abin da ya rage kuma shi sai ɗauka shi sa ba ambace shi ba shi ba rabo ba ne yana iya fluctuating gwargwadon waɗanda suke masu ɗaukar raba yana iya hawa yana iya sauka na biyu daga cikin nau'in waɗanda za su iya cin sudusi shi ne aljaddatu kaka mace inda adamil ummi idan babu mahaifiya ƙala ibn al-munzir ake cewa cikin al'ijima ajima'u ala anna liljaddati as-sudusa idan lam takun lil mayyiti ummun malamai sun yi ijima'i cewa kaka za ta ci ɗaya bisa uku na dukiya idan har mamaci ba shi da mahaifiya to kakansa ya ta tsaya madadin mahaifiyarsa nau'i na uku alwahidu min waladil ummi idan mutum yana da wanda suka hada gyatuma da ita shi kadai zakaran kana au unsa ko namiji ne ko mace shi kadai can an ambace idan su biyu ne ko to nan kuma an ambace idan shi kadai ne to abin da yake da shi shine sudusi da kaulin ta'ala saboda fadin Allah madaukaki wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa likulli wahidin minhuma as-sudusu ayat da akranta a baya nau'i na hudu bintul ibni ma'a binti sulbi mutum yana da ya ɗansa ya ɗansa kuma za ta ci gado tare da ‘yarsa da ya haifa. ‘yarsa da ya haifa tana nan, ‘yarsa da ya haifa ita mene ne gadonta idan ta kaɗaita, tana da nisfi ko? To kuma sai ga jikarsa wanda ɗansa namiji ya haifa, ita ma tana nan. To ita za ta ci sudusi waccan. Mun gane? yanzu ita a madadin mai take waccan jikar a madadin ya take ko amma kuma ga asalin ya za a sa su a sahu ɗaya ba za a sa a sahu ɗaya ba ita wannan sai da aka yi tsalle guda aka samu ta ita ko wannan directly ne mun fahimta to shi saka duk da kasancewarsu ‘ya'ya mata ne ba za a sa su a sahu ɗaya ba sai a tabbatar da ita ‘ya arabi sannan ita kuma wacce sai a sanya ta a kashi ɗaya bisa shida in kunkula kuma hikima ta shari'ar musulunci sun dai ci thuluthani irin wanda 'ya'ya mata guda biyu idan su ne za su ci in 'ya'ya mata guda biyu mutum yake da su to za su ci thuluthani na biyu bisa uku to yanzu waɗannan su ma a ma'anar 'ya'ya mata su biyu suke amma sai suka ci su ma biyu bisa ukun amma ba daidai da daidai ba saboda ba martabar su ɗaya ba wannan ya ce kai tsaye wannan kuma ‘yar ɗa ne wannan sai aka ce za a bata rabi wannan kuma aka ce za a bata ɗaya bisa shida misali ba na muku gwari-gwari duke sai aka sa ta kashi shida sai a ce ‘ya zo ki ɗauki rabi nawa ne rabin shida nawa ne ya rage yanzu kashi uku ya rage ko to sai kuma a ce ke jika yadda zo ki ɗauki kashi ɗaya domin kashi ɗaya ne a cikin shida haka ne yanzu nawa ne ya rage to wannan nata ɗayan in an haɗa da wancan uku nawa ya bayar an san biyu bisa uku ko ba samu ba an san biyu bisa uku saboda duka ‘ya'ya ne mata to amma da yake ba sahunsu martabar su ɗaya ba to sai aka bambanta su shi yasa wannan sai yake cewa takmilatat thuluthaini an cika wannan biyu bisa ukun da dama ‘ya'ya mata suke ɗauka lihadithi abi qaisin an samu dogaro daga cikin hadithin abu qais kala yake cewa sami'tu huzayl ibn shirahbil kala naji huzayl ibn shirahbil yana cewa su'ila abu musa an tambayi abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn qaisin kenan ko anibi natin wa ibnati ibnin wa ukhtin duka mata ne aka ce to mutum da ya rasu sai ya bar ‘yarsa da ya haifa, kuma da ‘yar da ɗansa ya haifa, kuma da ‘yar uwarsa, duk mata ne, ya gadansu zai zama. Faƙala, sai shi Abdullahi ibn Kai sai ce, Lil ibnati an nisf Abu Musa sai ce, a ina wajen ne lil'ibnati an-nisf yace ita ya tana da rabi walil ukhti an-nisf yar uwa ma za ba ta rabi ita kuma yar da kaga an kore ta kenan ko a fatawar da Abu Musa ya faɗa qala amma sai yace wa'ti ibn mas'udin amma ku je ku wajen Abdullahi dan mas'udin fasayutabi'uni za ku ji bayanin da zai muku zai goyi bayan abin da na faɗa fasu'ila ibn mas'ud sai aka ji aka tambaya abdullahi dan mas'ud wa ukhbira bi qawli abi musa sai aka bashi labari da abin da abu musa ya ce ya ce zaka goyi bayan sa fa qala sai abdullahi dan mas'ud ya ce laqad dalaltu idhan wa ma ana min al-muhtadin in ku hannu goyi bayan sa na zan na bata kenan kuma bana cikin shiryayyu ya za yi na goyi bayansa fata wanda ya faɗa ba daidai ba ne shi ne ma'ana abin da ya faɗan ba daidai ba ne in an na tabbatar da abin da yake ba daidai fata wanda ba daidai ba ai na zan na bata sai ce aka bi fi ha bi ma ƙaban na biyu sallallahu alaihi wasallama zan yi hukunci cikin wannan fatawa game da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci kaga shi yana da madogara sosai watakila abu musa shi ya yi amfani da ishtihadinsa ne shi kuma wannan yana da dahira daga wajen annabi sai ce lil ibnati annis ita ya za a bata rabi ne ai da ma qur'ani ya faɗa wal ibnatil wal ibnatil ibni yadda ita kuma za a bata as-sudus za a bata 1 bisa 6 shine ce takmilatat thuluthaini a cikata daya bisa wato a cika ta biyu bisa uku rabon da ‘ya'ya mata guda biyu na mutum suke samu a cikin dukiyarsa tunda dukkansu ‘ya'ya mata ne amma martaba su ba ɗaya ba shi yasa waccan za a tabbatar da ita a faradinta na alkur'ani waccan kuma za a bata a sudus an cika ta wancan kenan sannan ‘yar uwa ta yanzu ita akwai abin da ya rage ko? to a nan wajen shine sai abdullahi dan mas'udin sai ya ce ina wajen ne a'a shafin nawa ne juya na'am takmilata thuluthayn sai ce wa ma baqiya falil ukhti abin da ya rage to sai a ba ma yar uwa mun gane kaga idan kuka koma baya a cikin waɗanda za su ci sulufi ko mutum biyu ne aka ambata al'ummu ne sai aka ambace ithnatani fasa'ida min al-ikhwati wal akhawati nan kaga nan hukunci ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba ya zo ne a cikin doran nassi na qur'ani ba to amma tunda annabi ne yayi wannan rabo abdullahi dan mas'udin ya hakaito to haka raban yake shine aka ce wa ma baqiya fa lil ukhti menene abin da ya rage sulusi kenan ko to lokacin da aka da abdullahi dan mas'udi ya ambaci haka sai shi mai fatawa wato huzail ibn shirahabil sai ce fa ataina aba musa sai muka je wajen abu musa al-ash'ari fa akhbarnahu bi qawli ibn mas'ud muka bashi labari da abinda abdullahi dan mas'ud ya fada fa qala sai shi abdullahi ibn qaisin yace la tas'aluni ma dama hadha al-habru fikum daga yau kar ku ƙara zuwa kuma tambaya matukar wancan malamin yana cikin ku wato matukar abdullahi dan abbas yana cikin jama'a shi kar a sake zuwa wajen samar tambaya to kaga wannan shine irin adalcin da sahabbai suke yi suna sanin wane ne yake sama da su kuma haka shine abin da yafi dacewa kowa ya san wanda yake sama da shi akwai matsalar da in an zo an tambaye ka kai ba za ka bada ansa ba zai ka tura zuwa wajen malamin ka sai ka ce aje a tambayi wani akwai tambayar da kuma yin an maka tambaya za ka iya faɗa saboda kana da ta haƙiƙi a kayan yadda matsalar take to kaga shi sai ya ce kar a daɗa tambayansa matukar abdullahi ɗan mas'ud yana cikin al'umma wato sai da yin abdullahi ɗan mas'udin baya nan to a iya tambayan irin saboda a lokacin su ne wanda za su iya ba da fatawa amma ma dama akwai wanda yake sama da su to kar a tambaye su aje a tambayi wancan na biyar daga cikin masu cin ɗaya bisa shida shine al'uktu min al'abi ma al'uktu shakika ‘yar'uwa mace ‘yar'uwa wadda aka haɗa uba da ita ita ma za ta ci ɗaya bisa shida in har ta samu kanta wajen cin gado tare da ‘yar'uwa kuma wacce take shakika ‘yar'uwa da ke uwa ɗaya uba ɗaya da ita ba martaba su ɗaya ba kusaci da shi mamaci wannan uwa ɗaya uba ɗaya suke wannan kuma ubansu ne ɗaya to ba daidaita su ake a cikin gado ba aka samu kansu a haka shi ma kamar yadda yake na wancan takmilata thuluthaini su din ma hakan ne za a yi kamar yadda ake wancan hukuncin da Abdullahi dan Mas'ud ya ambata manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallama dangane da ya da take ta tsatso da kuma ƴar ɗa to kaga sai ya ce wannan za ta ci rabi wannan kuma za ta ci sudusi sai zama to takmilatar sulusai to su ma waɗannan sai aka ɗora su shi yasa ce kiyasan alabintin ibni ma'abintin sulbi a bisa kiyasi an ɗora hukuncin ma'aunin a kayan yadda mutum ya haifa tare da kuma yadda ɗansa ya haifa kuma ya rasu ya bacca su biyu suka gada to wannan sai zama to ta ci nisfi wannan ta ci sudusi takmilatar sulusai to haka na wannan idan yana da al'uktu shakika to za ta ci nisfi sannan kuma waccan al'ukht la'abin ita kuma za ta ci sudusi takmilatar thuluthain kaga ne su ma sun ci biyu bisa uku irin abin da ‘yan uwa guda biyu mata za su iya ci na shida al'abu ma'alwalade uba idan yana nan tare da ɗa ga baba kuma ga ɗa namiji to nan shi ma uba zai tashi daga asibcinsa ɗansa ya kwace jikansa ya kwace dan shine dan mutum to nan shi zai koma zuwa sudusi da kaulin ta'ala saboda Allah madaukaki ya ambata ya tara da ya daidaita uba da uwa anan in har akwai ɗa namiji ba mace ba in akwai ƴaƴa mata ne to ba matsayi ɗaya suke ba a ba ma uwa sudusinta shi kuma uba yana da asibci bayan waɗancan an ba su rabonsu mun gane to amma idan idan akwai ɗa namiji to zai ya kwaci asibcin uba ya koma wajensa don haka shi an daidaita shi da shi da uwa ana saboda Allah ta'ala ya ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka mahaifansa guda biyu uba da uwa kowanne ɗaya a cikin su za a bashi ɗaya bisa shida daga abin da ɗan nasu ya bari da sharaɗin in kana lahu waladun idan yana da ɗa namiji shi da abin da ake nufi ana sannan na ƙarshe na bakwai a cikin masu cin ɗaya bisa shida shi ne aljaddu kaka namiji inda adam al'abi nan babu uba kala ibn al-munzir ibn al-munzir nan ma ya ambata cikin al-ijma yace wa ajma'u anna hukm al-jadd hukm al-abi malamai sun yi ijma'i cewa hukuncin uba abin nan hukuncin kaka uban uba shi ma hukuncin uba ne idan har babu uba sai kaka ne namiji to shi ma zai iya cin ɗaya bisa shida a madadin irin yadda baba zai ci ɗaya bisa shida idan har akwai ɗa namiji mun gane yadda bayanan suke ko to yanzu mun san suwa ne ne suke da kaso nawa suwaye masu cin kaza suwaye masu cin kaza kuma har ma mun fahimci hajabi idan akwai wani kenan ashe wani ba zai ci ba wani kore shi ake gaba ɗaya wani kuma kakkabo da shi ake a rage masa amma dai wannan matsalan ma za mu ji ƙarin bayani akan ta gaba insha Allah ta'ala akwai ɗan sauran lokaci ko? to zai magana kan al'asaba al'asaba da muke ta magana asirci asirci ta'arifu ha mai ake nufi da al'asaba asircin nan al'asabatu jam'u asibin in an ce asaba jam'i ne na asib ka ɗalibin wa talaba kun ga ɗalibin abin da an ce ɗalib jam'insa shine talaba ɗalibul ilm ɗalabatul ilm wa hum banur rajuli in an ce asaba su ne ‘ya'yan da mutum ya haifa wa ƙarabatuhu li abihi da kuma dangin da suka haɗu da shi wato ‘yan uwansa da suka haɗu da shi ta babansa su ne suke da asaba wal maqsud bihim huna abinda ake nufi da su anan man yusrafu lahumul baqi ba'da akhdhi ashabil furud furudahum waɗanda suke da matsayin da za a iya juyar musu sauran dukiya bayan masu rabo sun ɗebi rabansu idan kowa aka babba shi rabansa za a iya samun abin da ya rage to waɗanda suke da haƙƙin a ba su saboda dangantakarsu da kusacinsu da shi a ba su duka saura to wannan suna ake ce da su asaba fa'iza lam yaqbul shay'un minhum idan kuma duk masu kaso wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka ba wani abu da ya rage lam ya'khudhu shay'a to ba za su karɓi komai ba illa idza kana al-asibu ibnan sai dai idan asibin da ne to shi ka yana da nasa rabo da ba kai tsaye fa innahu la yuhramu bi halin shi ba a hana shi ta kowane irin yanayi ba yanayin da zai zo a hana shi nasa wal asabatu kadhalika hum al mustahiquna litarka litarkati kulliha asaba su waɗannan da aka ambata makusatan mutum ta wajen ubansa waɗanda za su iya ɗiban dukiya in masu rabo sun ɗiba to su ne waɗanda suka cancanci abin da ya rage baki ɗayansa ko kuma tarka in an ce tarka abin da mutum ya bari na dukiya asaba su suke ɗaukewa duka idan lam yujad min ashabil furudi ahadun idan har masu rabo da aka ce wane yana da rabo kaza ba a samu kowa ba mun gane ba a samu kowa ba to asaba za su ɗauke dukiya duk masu rabo da aka ce suna da rabo basu yanzu misali uba ma yana da rabo ko bashi to a ce babu uba babu uwa babu yaya babu kaza to sai waɗanda suke dangi su kuma dangin nan asaba ne akwai matsayin da za su yi asirci to idan har aka rasu kuma babu mata su ma ya ashabul furobi ne ko to su ma babu mata haka yake to kaga su asaba suna ɗauke dukiyar ne gaba ɗaya ta zama tasu duk ba wani abin da zai rufe nasu ne duk za su karaɗe an ibn abbasin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li awla rajulin dhakarin abdullahi dan abbasin yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhiqul fara'id bi ahliha ku riskar da rabo kason da aka ambata na gado to ku riskar da shi zuwa ga ma'abutansa kowa ba shi nasa kason fama bakiya abinda kuma zai iya ragewa fa huwa li aula rajulin zakarin to ga wanda yafi kusaci da shi mamacin ne namiji shi yasa nan wajen ƴan uwa suna zamantowa asaba mun gane ƴan uwa suna zamantowa asaba sannan abin nan baffanu suna iya zamantowa asaba da makamantan irin wannan kaga dangi ne su ba yanka musu wani kaso a ce ga kasan baffa ko abin da ya kama da ko ga kasan dan baffa kun gane ba a ce ga kasansu ba to da haka su wannan suna cikin asaba dangi ne amma saboda kusacinsu da shi akwai yanayin da zai iya kasancewa su maci dukiyarsa gaba daya amma kuma idan ashabul furudi suna nan su ba sa iya zuwa ma kusa da dukiyar sau da yawa sai dai a ɗaibi duk abin da za a ɗaibe amma su suna kallo wakala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce wa huwa ya rasu ha illam ya kulla ha waladu ɗan uwanta zai iya gaje ta idan har ya zama to bata da ɗa sai gaje ta gaba ɗaya ba ta da kowa fa adafa jami'al mirasi ila al-akhi sai aka jingina baki ɗaya gadon da mutum zai yi na ‘yar uwarsa zuwa ga shi ɗan uwan hina yamfarido a lokacin da shi kaɗai ne yana da asibci sai ya ɗaya dukkan gaba ɗaya wakisa alaihi bakil asabati to akan wannan ne aka yi kiyasan sauran asaban ba dukkan wanda suke da asibci kamar su baffanu da makamantansu to akan wannan to aka yi kiyasan su akan na ɗan uwan nan da nassin qur'ani ya ambata to ba mu tsaya nan waje insha Allah za mu karasa sauran bayana wani darasi bi idin Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum